الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب الفصل العشرون في الأذكار التي تطرد الشيطان ذكرورا دسكي كورا شيبا شيبا مو باوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيبا أبوكين غابنكم sau da ka Allah ya ce ku rike shi a matsayin abokin gaba shi kuma abokin gaba balarabe ya ce ko da tururuwa ne ba a wasa da shi idza kana aduwu ka namla fala ta namla ko abokin gabanka ya kasance tururuwa ya kadan karamin kiyashi to kada kai bacci ka ce ai shi kenan ka gama da shi to balle shi dan babban ba babban abokin gaban mu ne يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه فاغني سو داك الشيطان أبو كنغا بمني كل واجبين مزم من أشيل نتانا دم مقامي مال ابن القيم رحمة الله عليه أشيل تافن شزاد المعاد في هذه خير العباد da ya faɗi makiya da kuma yadda ake yaƙar su inda ya kawo nau'in jihadi guda goma sha uku akwai jihadi sheban shedan yana da yana da makamai biyu to shi kuma ana yaƙarsa da makamai biyu makamin shi na farko shine shilahu shahba makamin shi na biyu kuma shine silahu shubha silahu shahwati shine ya sa ma mutum son zuciya mutum ya san abu bai halasta ba amma kuma ya yi wannan makamin da shaidan yake yaƙar malamai kenan ba makamin da yake yaƙar malamai da shi fiye da shi wannan makamin na filahu shahawati duk wanda kaga ya sani amma ya take sani yake aiki da saninsa ya saba ma Allah yana sane da abu bai halasta ba to wannan matakin wannan makamin shedan ya masa amfani da shi shi kuma ana amfani da shi kuma idan yana son ya kubuta ya fi shedan karfi ya yakas to shi kuma sai ya amfani da silahus sabr makami na juriya makamin sa na biyu shine silahus shubha ya sa mutum jahilci ya sa mutum jahilci ya ki koyan addini to shi kuma ana yaƙarsa ne bishi lahil yaƙi ana yaƙarsa ne da makami na ilimi ilimi na tabbas ilimi mai hujja ilimi mai dalili to mutum Allah ya ce muke shi ya rike waɗannan makaman guda biyu to sai ya yaƙi shaidan da waɗancan makaman nasa shi kuma makaminsa kuma da izinin Allah za zai fi na shaidan ɗin ƙarfi to al'imam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi ya ce waɗannan su ne makaman guda biyu kamar yadda almajirin shi bil qayyim ya rubuta ya ce Allah ya ce waje alnahu a immatan ya haduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu ishin badin da shekul islam taimiyya ya ce waje alnahu a immatan ya haduna bi amrina muka sanya waɗancan da aka ambata annabawan Allah suka zama a immatan suka zama shugabanni a addini ya haduna bi amrina su suke shiryatar da wasunsu bi amrina da umarninmu lamma sabau sun samu wannan ne lokacin da suka jure suka yaƙi shedan shedan bai ci nasara kansu ba da makaminsa na shawa wa kanu bi ayatina yuqinu sannan kuma sun kasance masu tabbas da ilimi a game da ayoyinmu suna da ilimin ayoyinmu to kaga sun yaƙe shi da da makamin alyaqin kenan sai suka kauce ma wancan makamin nasa na na na na na na ashubhat to to waɗannan matakan to akwai zikirorin da ake yaƙa shedan da su ake korarsa da su قد تقدم أن من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يقربه شيطان يا جبات أبايا أتشن أذكار النوم والاستيقاظ منه zikirorin da suke bayani akan bacci da kuma tashi daga bacci cewa duk mutumin da ya karanta ayatul kursi to lam yaqrufu shaytanun babu wani shaytani da zai kusance shi shi in an ce shaytan dama an sha faɗa mana shine al-mub'adu anillah al-mub'adu anillah mutumin da wanda duk aka nisantar da shi daga Allah to shi ne ake ce masa shaitan al-muba'ad kenan a lugar larabci idan an ce fulanun shaitan ai ana nufin huwa muba'ad an nisantar da shi shi yasa suke cewa shatana anni ai ba'uda anni wane yayi nisa daga bari na wa anna man qara'a al-ayatayn min akhir surati al-baqarati kafatahu sannan ya gabata an faɗa mana cewa duk mutumin da ya karanta ayoyi biyun ƙarshen bakara to sun ishe shi a lokacin da zai yi bacci an ce kafatahu fassara biyu ko kafatahu ba sai wasu zikiruran ba haka wasu malamai suka fassara kafata da mutum zai zo bacci zai zai yi bacci ko sai karanta amana amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun da kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shi baccin sa to kafata ko bai sauran azkar ba sun ishe shi wasu kuma malamai suka ce kafa tahu sun ishe shi su ba shi kariya Allah madaukakin sarki kuma yadda can ake cewa man qala hina yakhruju min baiti bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah yuqalu lahu kufita wa uqita wa hudita wa naha an shaytan kaga kufita ko wa uqita wa hudita kaga kafa tahu kufita sannan kuma a cikin azkar da ake yin an ci abinci الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني فمل فممن لا كافي له ولا مؤوية وشن وآواني فكم ممن لا كافي له ولا مؤوية تقاجنيكو ومن قال في يوم مئة مرة دكم وندي فدا أجري يتي لا أون أو أرانا أو تيني أونيني عفوا يتي لا يشفع سوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له هرزا من الشيطان يومه كله wannan zai zama masa tsari zai zama masa kan da garki daga shedan a yininsa gabaki da duk wannan malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi yana mana bi bayan yana nuna mana cewa mu ɗauko su suna ɗaya daga cikin al'azkaru lati tatrudu shaytana suna cikin zikirorin da suke koran shedan وقد قال تعالى كما ألا ياتي وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني وقل ربي ألا ياتي مع النبي صلى الله عليه وسلم كريك أين الدعاء أتين استعاذات دزا كريك أين من تري كريك أتوا ربي يا أبنجي أعوذ بك من همزات الشياطين إنا روحانك يا ألا مدوك تنسلتي كتريني دقواك أواك أن شيطان واقوتي نشيطان min hamazati shiyaqi waƙoƙi da shedan yake shedanu suke yi a kunnen mutum waƙa shine can kake cewa min hamzihi wa nafasihi wa nafkhihi to shine wannan hamazat wa a'udhu bika rabbi an yahduruni sannan ya Allah ina roƙonka tsari kakkabar shedanu su halarto inda nake ya Allah ka sanya katangar ƙarfi a tsakanin ni da su ya zama ka nisanta ni daga shaidanu to ka gani ko to ga ga ya abin da Allah madaukaki shi kenan wannan ayar da mutum ya dauko ta ma ya ce rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin domin duk inda Allah ya ce kul din to ana baka umarni ne ka rika yi shi yasa malamai ai da yawa malaman Qur'ani suka ce sigar da tafi kowace kyau ta isti'aza ita ce mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim eh shi yasa shatibi yace idza ma aratta ad-dahr taqra'u fasta'iz jiharan minash shaitani billahi mustala ala ma ata fi an-nahl wa in tajid li rabbika tanzihan falasta mujahala ko وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا فقال ya ce alama a tafin nahali saboda abin da ya zo a cin suwatun nahali kai za ka ra'atar ƙwa'ana fasta'iz billahi da shaitanin rajim to sai suka ce fasta'iz kawai kaga umarni aka baka ce a'udhu billahi min shi ai qul a'udhu billahi min shaitanir rajim ce kama ana cewa ne kace a'udhu billahi min shaitanir rajim duk da akwai shigogi da suka zo wanda suka fi wannan inganci daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to ka gani so da ka ashe daga cikin addu'o'in da mutum zai yi na ɗardu shaitan koren shaitan akwai ya ce ne rabbi a'udhu bika min hamazati shayati mutum ya tanana ta wannan rabbi a'udhu bika min hamazati shayati kun ga waka ita waka ba fit- tana ɗaya daga cikin fitinar da ake fitinan mutane da ita shi ne bahaushe yake cewa sai ya ce ko malam sai dai ya ce ba kyau amma ba zai ce ba daɗi ba da waka da kiɗa kuma tsohuwar magana ce suke faɗi suke cewa alghina ruqyatu zina in ana son a ziga mutane su yi zina to sai a sa musu waka ita take hauhawar da mutum ko ruqyatu zina waka ita take hauhawar da mutum ya zama ya aikata saban Allah ya aikata albasha ta zina Allah shi kyauta to kaga hamazat وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنة أرويت النبي صلى الله عليه وسلم يناتي أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه أعوذ بالله إنا روقان الله إنا روقان تريدك الله السميع وان دي زمن يجي لفظا السميع سونا الله ينادى مدلولات yana da ababen da yake fa'idantarwa daga ciki akwai ma'ana ta fili ita ce asami mai ji sannan kuma akwai ma'ana ta dalala wacce take tabamuniyya cewa asami ai almujid kenan asami almujid mai amsawa sami Allahu liman hamidahu ai ajaba al'alimi sannan kuma masani wanda iliminsa cikakke ne shi daga me ake neman tsari yanzu mun samu al-musta'azu bihi to muna neman al-musta'azu minhu al-musta'azu minhu shine wa min ash-shaytanir rajim daga shedan wanda ya kasance ar-rajim jefaffi isti'aza tana da tana da wasu arkan akwai al-musta'izu akwai almusta'azu bihi akwai almusta'azu minhu almusta'azu almusta'izu musulmi kenan kaini da kaini isti'aza mu ne almusta'izu da almusta'azu bihi ar-rabb subhanahu wa ta'ala almusta'azu minhu zai iya zama shedan zai iya zama annafsu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا قال عن نفسنا شرور الأنفس المستعاذ به منه كنا عفوا sannan sayyi'atul a'mal wa sayyi'ati a'malina shi ma al-musta'az minhu min hamzihi daga waƙe-waƙen shedan din abin da shi dan yake zuwa da shi na waƙe-waƙensa da yake kawo ma mutum a zuciyarsa wa nafhihi da kuma huri da yake zuwa ma mutum a cikin zuciyarsa ya sa ma mutum nafhu ya hura masa wani tunani mara kyau a zuciya wa nafsihi sannan kuma da kulli da yake a cikin zuciyar mutum ya sa masa wasu washi shine nafs kaga wannan tana ciki wannan wannan wannan shi yasa wasu da yawa suka tafi akan cewa ita ce sigar da tafi inganci a cikin sigogin da za a yi na isti'aza domin mafi yawancin malamai ba su yi shakka a game da isnadin ta ba isnadin ta ya inganta sosai shi yasa har wasu zaka ga sukan zafafa sai su ce ba isti'aza karatun qur'ani da kowace isti'aza in ba da wannan sigar ba wannan zafi ne zafafawa ce wadda ba ta da hujja mai karfi ya halatta qur'ani ya ce fasta'iz billahi minash shaitanir rajim so da kan mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim zai karatun alqur'ani yayi isti'aza wa qala subhanahu wa ta'ala wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah Allah madaukakin sarki ya ce idan shaitan ya fusge ka idan ka samu wata fusga daga shaitan dan adam Allah ya jarrabe shi shi shaitan ya ya fusge shi duk yadda ya kai to idan mutum ya tsinci kansa wata rana shaidan ya fuske shi to fasta'id billah shi ke tsauri ka nemi tsari daga Allah madaukakin sarki innahu lallai Allah huwa samiul alim shine mai ji mai amsa addu'a al alim kuma masai to kage yanzu wadannan bi isti'aza ce wal adhanu yatghudu ash-shaytana kama taqaddama sannan kiran sallah na kore shedan kamar yadda ya gabata in aka kira sallah to shedan yakan ruga da gudu wala huduratun yana rishi yana rishi wai ba zai ji kiran sallah ba saboda baƙin ciki da hassada da gilli da shedan yake da shi tunaninsa shine kada ya zama cikin waɗanda za su yi ma mutum shaida rana gobe alkiyama don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata halitta da za ta ji mada sautin mu'azzini nisan kiran sautin mai kiran sallah face rana gobe alkiyama wannan halitta ta zo tana masa shaida a gaban Allah to shedan tunda akwai gaba tsakanin mu da shi gadajiyar gaba wanda muka gada shi ba zai aje makami mun ba za mu aje ba to shi yasa ba zai ladan kiran shi shaida ba sai ya guga da gudu saboda kan aka kira sallah kiran sallah na ɗaya daga cikin sabubban da suke koran shaida Allah madaukakin sarki ya taimake mu